الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar juma'a kamar yadda muka ambata shida ga watan juma'a ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan babban littafi alfiyatul usuli wallafar al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala a darasinmu na shida to idan ba a manta ba malam ya koro wata babban mukaddima da yake bayanin wasu matsaloli mun kai ga matsala dangane da abin da ya shafe sharaɗin wato da ake bukata dangane da dalili ko nassi yauwa mun ji abin da ake izina da shi a matsayin cewa hujja ne duk sanda ka bude baki ka ce kana da hujja to dole a samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu da muka ambata to bayan ya kasance daga cikinsu kuma to kuma sai a sake dubawa ya cika wasu sharuɗa guda hudu idan ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu to shi kenan dalilin ka ya zama dalili tabbatacce eh kan baiti na 28 dan mun ka tsaya kuma kansa dai zamu ƙara tashi wa shartu fi naqli sihhatu sanad li shari'in min ghairi qadihin warat wa an yura muttadiha dalala fi hukmihi nafi bihi ijmala wa an yakuna mustamirra al-hukmi أي غير منسوخ لأهل العلم وأن يكون راجحا جميع ما عارضه للكل باب رسمة wannan su ne sharuɗa guda hudu idan ba a manta ba a sheku abdullahi ya ce wa sharɗufin na ƙale sihatu sanad bayan ka samu dalili to dole ne dalilin nan ya zamo isnadinsa ya inganta kamin ka kafa hujja wato kuma hujjan nan ta zamo karɓaɓɓa lishari'in zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama min gairi ƙadihin ba tare da an samu wata suka ga wannan isnadin ba in an samu isnadi amma an soki isnadin kila an ce isnadi ne mun katsai eh to kaga wannan suka ce ko kuma matanin an jefe shi da cewa yana da shizuzi ko alitturab to kaga wannan shi ma suka ce shi ne ya ce min gairi ƙadihin warat ba tare da wani abu da ake sukan isnadi da shi ko matani wanda ya tuzgo ba wannan sharaɗi na farko kenan kamin ka yi hujja da abu to ka tabbatar da ya inganta yauwa in a gefen ƙur'ani ne to ka tabbatar da ayan nan ba shazza ba ce mutawatira ce mun yi wannan bayani a karatun da ya wuce wa an yura mutadhiha dalala eh akan ce addilala akan ce addalala akan ce addulala saboda ka dalun din musallasa ce ko kai mata damma ko kai mata fataha ko kai mata kasara amma wal fatahu afsahu a ce addalalatu to shi yafi zama fasaha yafi a ce addilalatu wa an yura haka kuma dalilin nan naka a ganshi baro-baro mutabihar dalala ma'anarsa a fili take ba sai an tsaya lalabe ba wato abin da kake son ka kafa hujja da shi cikin nassin baro-baro yake kai tsaye lafazin yana ishara zuwa gare shi ba ta fuskar mafhumi ko sai an tsaya ana wani lalabe ba ko a ce kila in an kalli kaza dalilin zai iya ɗauka kaza in an kalli kaza a yi ta samun ihtimalat to da zaran aka samu dalili a haka to suna cewa iza ta tsarraƙan nasu ilal lihtimalat batsalar lihtijaju duk sanda nassi ya zai yana iya ɗaukan kaza kuma yana ɗaukan kaza kuma yana ɗaukan kaza to babu hujja saboda ba bai cika sharadi ba eh yawwa kinan dole ya zamo ɓaro-ɓaro yawwa a fili yake dalala ɗin shi a fili take ba sai an tsaya ana ana wani lalabe ba misali waƙi musalata kaga wannan nassi ne karar ba ba yanzu ba zai ce ka ce a abin da sallah kila yana ya ɗaukan kaza ba kila yana ya ɗaukan azumi ake nufi eh zai yi ko da'a ga iyaye to irin wannan ake bukata irin wannan irin wannan ake bukata an gane sharadi kenan fi hukumihi a cikin hukuncinsa nan fi bihi ijmala wanda za mu kore masa ijimali idan an ce al'ijimal shine nassi ya zo yana da ma'anoni daban-daban kuma duk cikin ma'anonin nan babu wadda an rajiha eh kowace ana ya ɗauka mai kuma nassin ya hau to kaga wannan ijimali kenan to wannan babu ba a kafa hujja da shi a shi karan kansa yanzu sai dai a koma a waje a nemo wasu dalilai masu ƙarfi sai ka ƙarfafi dalala ɗin da kake son ka fitar a cikin wannan hadisin amma ba shi karan kansa ba sai dai ka koma yanzu ka nemo wasu nusus waɗanda suke da ƙarfi sai ka ce to ai ga wani dalili a kaza ga wani dalili a kaza yana ƙarfafan ma'anata da zan kafa hujja a kanta to wannan sai a karɓa amma in baka samu wasu dalili min al-kharij ba to sai malamai su ce baka da hujja baka da baka da hujja sharadi na uku wa an yakuna mustamirral hukumi duk wannan malam zai yi bayanin su to shi yasa ba sai mun tsaya mun kawo misalai ba yawwa da shi sai hatu sanad da kuma muttadihu dalala da waɗanda zai ambata kowane zai kulla mai babi na musamman da misalai da komai sai ka gane wa an yakuna mustamirral hukumi sharadi na uku kuma ya zamo nassin nan hukuncinsa wato mai dogewa ne ai gaira mansuhin ina nufin ba wanda aka shafe shi ba li'ahalil ilmi a wurin malaman ilimi ma'abuta ilimi suke cewa nassi kaza an shafe hukuncinsa nassi kaza an shafe hukuncinsa to ya zai in ka kawo nassi ko da aya ce to sai ya zan ba a shafe hukuncinta ba in an shafe hukuncinta ba a hujja da ita in hadisi ne sai ya zama ba a shafe hukuncinsa ba an gani tunda akwai nasikh wal mansukh ko ma nansakh min ayatin ko aw nunsiha na'ati bi khairin minha to ka gani to wannan kenan to sharadi ne shi ma wannan sai ce mi wa an ya kuna rajihan jami'a ma aradahu lil kulli babin rusima sannan sharaɗi na ƙarshe na hudu wa an ya kuna dalilin nan naka ya kasance rajihan ya zan mai rinjaye jami'a ma aradahu duk wasu dalilai da suka ci karo da shi to sai sun zamo sun mi ya rinjaye su ya fi su ƙarfi wannan shi ake kira da attarjihu idan an samu al-mu'arada bainan nusus nassi ya ce kaza wannan kuma ya zo ya ce ba haka ba kuma kowane ya inganta na fatar an gane to yanzu sai kuma kowannensa ba wanda aka goge to ana akwai abin da malamai suke kira da attarjihu a rinjayar da ɗaya in ya zan ba zai yi aiki da su gaba ɗaya ba to dole kaga sai an rinjayar da wani yawwa to shi ma za a malam zai kulla babi a kan wannan akwai ka'idodi da dalilai da ake bi wajen tarjihi yawwa nassi kaza to ana gani ya fi kaza karfi nassi kaza ya fi kaza ya fi kaza karfi yawwa kamar abinda sun kai wajen shafa al'aura akwai hadisin da ya nuna cewa in ka shafi al'auranka to alwallaka ta walwale wani kuma ya zo ya nuna cewa alwalan ba ta walwale ba to anan kuma kowannensu ya inganta to sai wasu malamai sai su yi kokarin rinjayar da wannan wasu kuma su rinjayar da wannan wasu kuma suka ce a ba ma sai ai wannan ba ai yana yiwa ai amfani da su gaba ɗaya ba shi wancan da annabi ya nuna mai alwallarsa ta walwale ya sake alwala saboda ya shafi abin ne da sha'awa kenan in ka shafi al'aurarka da sha'awa to alwala ta walwale wancan kuma da aka nuna alwallar ba ta walwale ba ya shafi al'auran ne ba tare da sha'awa ba suka ce kenan in ka shafi al'aurarka ba tare da sha'awa ba alwallah na nan na fatar an gane wasu su abinda suka tafi a kai kenan irin su shekul islam ibn taimiyya irin su shekul albani amma su malikiya kaga sai suka rinjayar da ɗayan na walwala alwallah akan akan wancan wannan shi ma dai malam zai ba mu misalai yawwa ga hadisi kaza da kaza an samu mu'arada to ya za mu yi mu yi tarjihi shi ma tarjihin ka'idodi ake bi na ilimi da dokoki da kuma sharuɗa to almuhimmu dai ya zamo idan ka kawo dalili sai wani ya kawo dalili wanda ya kore naka to babu dalilin da zaka cewa naka za a bi sai in ya zan naka din ya fi nashi ƙarfi eh yawwa in naka bai bi nashi ƙarfi ba to kaga sai ka ƙara nemo wani dalili kuma eh sai ka sake yawatawa cikin alkur'ani ko hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ka sake samun wani sai ka ce to ai ga wani wani sabon dalili kuma na binciko wanda zai karfafi abin da nake kokarin kafawa to inda ɗaliban ilimi na bin wannan usulubi da ba a samun saɓani to ma matsala wani bai ma san mi'ar dalili ba bai san dalili ba bai san sharuɗan dalili ba kawai dai shi da zarar ya buɗe littafi ya ga hadisi ko ya ga aya shi kenan ba tare da ya bi wasu ƙa'idodi da malamai suke bi ba ko malamai da kake karantawa a littattafai kaza hukuncin sa kaza saboda dalili kaza ba haka kawai suke bi ba su ma sai da suka bi waɗannan ƙa'idodin sai da suka bi su to kaga wannan yana buƙatar sai ka san alƙur'ani kuma sai ka san mi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ce idan kana karatu ka cimma hadisi yana tabbatar da wani abu to bai haka kawai zaka je ka yi aiki da shi ba sai ka je ka yi ta bincike ka yi ta bincike domin yana yiwa akwai wani wanda ya ci karo da shi kuma ya yi shi ƙari to kaga in ka ce ba za ka yi bincike ba kawai dai tunda ka samu kuma ya inganta za ka je ka yi aiki to yana yiwa akwai wani dalili ya yi mu'aradansa ko kuma wanda ya shafe hukuncinsa kai ba ka sani ba to shi suka ce in ka samu nassi ya tabbatar da wani abu to ba haka kawai za ka ɗauke shi ka je ka yi aiki ba sai ka je ka ka yi mu'ayasha da kutubul hadis ka ɗauku bukhari muslim da sauransu kutubu sitta ɗin nan duka da sauransu su alma'ajin duka sai ka ɗauko su almasanid ka yi ta duddubawa in ka yi ta bincike iya ƙoƙarinka tare da tuntuɓar 'yan uwa abokan karatu da na sama da kai da sa'anninka da waɗanda a ƙasa da kai aka tabbatar da cewa babu wani mu'aridi shikenan sai ka ɗau nissin sai ka je ka yi aiki da shi a ba haka kawai ɗaya shikenan ka je ka yi ta wa'azi ko ka yi ta ɗora mutane ba eh a ina babu damar ka ce za ka yi aiki da shi dole sai ka yi bincike don yana yiwa yana da mu'aridi a cikin bukharin ma ko a muslim ko a waninsu ko kuma akwai wata fuska daban da malaman ilimi suka ɗora nassin kaga in ba ka yi bincike ba za ka gano wannan ba ka fahimce ni to kaga da muna bin wannan usulubi da mun zauna lafiya shi yasa suke cewa lau sakatal jahilu la saqatal khilaf wanda bai sani ba da zai yi shiru ya tsaya a matsayin bai sani ba da babu sabani jahilai suka kawo zaɓani cikin addini ba malamai ba eh a daidai cewa malamai sun kawo zaɓani a jahilai su suka kawo zaɓani saboda an samu waɗanda ba su sani ba sai suka faɗi magana to wannan magana ta su sai ta zama matsala a cikin addini bismillah malam na'am eh na'am eh eh eh eh na'am mm eh a babin takalidi eh yanzu kai ba malami bane ka dai karanta abinda wasu malamai suka faɗa saboda kai baka da capacity na bin wancan sai ka bi to yanzu kai sunanka muƙallidi yau ko da faɗa za ka yi sai ka ce a bisa abin da na ga malamai sun faɗa eh kaza da kaza sai ka tsaya iya nan kai ba ka da naka a na ai duk shemi ake ta ta yi malam da sunan ilimi da sunan karatu ilimin ma ba a san shi ba eh to shi yasa aka samu matsaloli fatawoyi suka yi yawa na jahilci da shirme da sauransu to amma in muka bi wannan usulubi muka tsaya muka yi karatu duk zamu fita cikin wannan matsala din shi wannan fannin yana cikin abin da zai koya ma zai fitar da kai daga wannan ramin sai ya dora ka a hanyar malamai inda malamai ke zuwa su ciro hukunci kai ma can zaka je ka ciro baka ta kalili akan kowa yawo to ka gani shi sa nan gaba in mun zo za mu sa littattafan hadisi za ku gani za ku ga yadda ake ciro hukunci da sauransu ba sai ka dogara kowa ba kawai aikin kaɗai ka nemi littattafai an riga an baka kayan aiki amma mafi yawa yanzu in ka kula abin da wasu suka rubuta ne muke dogara shi yasa in muna karatu sai mu ji an ce kaza bai tabbata ba ko kaza ba daidai ba ne saboda ba bincike ne namu na kanmu ba saboda ɗaliban ilimi ma ba mu kai ba ballantana malamai to ka gani to kuma su ne an malamai a yau haka dole saɓani ya yi yawa wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to kaga shi wanda bai taɓa zuwa makaranta ba shi ne zai ce ai an rike ta mutane gaskiya ma babu wanda ya santa eh sosai za ka ko an samu bai da wani tasiri to insha Allah sosai sai kaga ana tafiya saboda mi an bi ka'ida an bi asali eh wa'atul buyuta min abwabiha saboda haka kowa ya shigo ta koha to amma da inda aka ce wannan ya shigo ta koha wannan ya shigo ta taga wannan ya tsallako katanga to haka ake wa ilimi fa eh to in mun yi a hankali a hankali nan gaba kaɗan duk wannan zai zamo tarihi insha Allah eh Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya taimake mu ya kuma sa wannan ya zamo dalilin shigan mu aljanna yawwa illa shawara a dinga muraja'a sosai eh kuma ba laifi kai ma ka samu wasu dalibai ka sa musu saboda zan kana karatu kuma kana muraja'a kuma kana koyar da wasu sai ka ga abin yafi yafi tabbata wannan yana da kyau kwarai da gaske yawwa amma in zan karatun ɗaya ake ko ba a koyar da kowa to kaga abubuwan sai su sai su yawa wasu kuma sai a manta yawwa amma aka ɗan samu wasu ɗalibai ko da iyalin ka ne sa musu dinga koya musu ko wasu abokai haka ko a samu wani masallaci a unguwa da sauransu makasudi dai kawai dai a dai yaɗa ilimi shine kawai manufa ba wani abin nan ba eh to tunda muna da wani darasi ne ya kamata mu tsaya za a ba mutane dama su yi alwala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah to lil kulli yawwa to kowane babi daga cikin waɗannan abin da aka ambata an gane da shi sihatu sanad da shi ittidahu dalala da annashu an gane da attarjihu to kowane yana da babe da za a rubuta shi a cikin wannan littafin rusima ma'ana kutiba zaka cin mai kai hakuri kowane babe mala ya buɗa mai saboda su ne cibiyar karatun na fatar an gane to wannan shi ne saboda haka malam zai ɗauki shi yasa ba mu tsaya kawo misalai ba yawwa Allah ya samu dace to a ga'in mala jazakumullahu khairan